وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايك يا أيها باين قد يزوى الله سبحانه وتعالى da salati ga manzon tsira annabi Muhammad wanda tsira da aminci Allah suka tabbata gare shi ba tana cewa bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tsoron Allah wanda yake na gaskiya tsoron Allah madaukakin sarki shine tufafi mafi tsafta wanda mutum zai sanya a jikinsa sannan kuma shine abin da ke kare mutum kariya wanda yake mai wanzuwa har zuwa mutum ya bar duniya da tsoron Allah ne dukkan halayenku za su gyaru sannan kuma za su ɗaukaka zuwa ga daraja wanda ke maɗaukakiya da kuma tsoron Allah ne za ku samu wato matsayi wanda yake mai girma wanda yake abun godewa sannan kuma da tsoron Allah ne za ku zanto kun shige gaban kowa a duniya wanda yake ba ku ba wanda yake ba mai tsoron Allah ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah tsoron Allah wanda yake na gaskiya kar ku yadda ku mutu face sai kuna matsayin musulmai huduba tana cewa duk wanda yake tana kawo bayanin wani mawaki na musulunci da ke cewa duk wanda ya kaskantar da kanshi ta hanyar jin tsoron Allah to hakika zai samu haske sanadiyar jin tsoron Allah da yake yi sannan kuma cikin ayyukansa da ya wayi gari ya samu kansa cikin wanda yake haske na annuri na imani haske wanda yake mai tarin yawa huduba tana cewa wannan mawakin yana cewa ka ci gaba da tafiya kana duban gabanka lallai dukkan wani alkhairi zai ke karuwa a gare ka matukan kana jin tsoron Allah wannan tsoron Allah zai gadar maka inda kana cikin bakin ciki da damuwa da ka samu kanka cikin haske da kuma kanshi da kwanciyar hankali na wayin wanda suke wato na mutanen da suke jin tsoron Allah subhanahu wataala huduba tana cewa ya ku taron musulmai duk lokacin da kuka ga fitintunu sun yawa a cikin al'umma sa'annan al'amura suna takan canzawa daga sauki suna komawa wahala daga arhar rayuwa ana samun tsadar rayuwa daga zaman lafiya ana samun kai cikin tashin hankali da fitintunu da yawan kashe-kashe sa'annan kuma labarurrukan da kunnon mutane suke ji labarurruka ne wanda da suna jin labari mai daɗi amma yanzu labarin da suke ji wani irin hadiri da girgije na fitintunu da bala'o'i sun zo sun mamaye sun mamaye mu mukan ji labarurruka nan da suke munana sai ka ga wato rayuwar ta kasance a yau gaskiya tana cakuɗe da ƙarya hakan nan kuma shirya tana cakuɗe da ɓata har ma ana fifita wannan ɓatan akan wato shirya saboda haka ku duba tana cewa idan aka samu hali akan irin a cikin irin aka samu kai a cikin irin wannan hali to kowace al'umma ce ta samu kanta a cikin irin wannan halin ba za ta taɓa samun mafita ba ba za ta taɓa samun waraka ba sai ta koma ta yi riko da alƙur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne masu yin kariya ga mutum matakai idan ya yi riko da su Allah ta baraka ta zai bashi mafita wato a cikin rayuwarsa duk al'umma da suka yi riko da alkurani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki da ya ba su mafita domin a cikin alkurani da sunna akwai mafita akan dukkan wani bala'i da musiba da ke damun mutane domin a cikin alkurani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuduba take faɗi akwai rabauta da kuma tsira daga kowane irin wato fitina ne mutane su samu kansu a ciki daga kowane irin jarabawa mutane su samu kansu a ciki sa'annan kuma akwai wato mafita akan cikin a cikin wato kowace irin fitina ta samu mutane Allah madaukakin sarki yana cewa faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiryan da na shiryar duk wanda ya bi hanyar da na tsara hanyar alkur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace fala yadillu to wannan mutumin har abada ba zai bata ba wala yashqa sa'annan wahalhalu da ake a duniya shi ne sai dai ji labari amma shi ba zai sha wahala ba sanadiyan menene ya bi shiryan alkur'ani da kuma shiryan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah suka bata gare shi yana cewa na bar muku wasu abubuwa guda biyu matukan kun yi riko da wayannan abubuwan guda biyu har abada a baya ba za ku fita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce littafin Allah da kuma sunna na shine alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi imam malik dan anas Allah ya masa rama shi fitar da wannan hadisi a cikin muwatta ya ku taron musulmai lallai ku sani fa yana da wato abubuwan da ke damu yake faru yake faruwa da mutane yake samun mutane na wahalhalu da fitintunu wanda yau har ya kai bayanin ninku ya mamaye mutane ka da ce ma wannan abun kamar wato girgije ne ko hadiri wanda ke haduwa irin yadda bala'i da musu suka mamaye mutane fitintunin kullum sai ɗaukaka suke yi suna ƙara ɗaukaka suna ƙara yin hauhawa suna ƙara yin sama kai ka ce kamar wato wani kumfan kogi ne wanda yake gangarowa sai kaga cewa al'umma ɗaiɗaikunsu sun kasance kamar wasu makafi ne da ka ji ba sa ganin abin da ke gabansu sai dai sauti kawai na hayaniya da ihu wanda ake wato menene ake tuhuman shugabanni da shi gudu ba tana cewa in dai mutane suna kan samu wato tsira da kuma wato warwarewan bala'o'i da musibin da suke samun su da kuma mummunan halin suka samu kansu a ciki to abin da su riko da shi kawai shine alkurani da sunna su kuma bi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ta yanda in an bi wannan abu a kai waye kika waye kika kabiru wannan yaran su zauna ko kuma ku zane su ku musu bulala waye kika bude window wa saka saboda haka in mutane suna son samu fita a cikin halin da suke ciki wani malami malamin wato musulunci ya rera waka yake cewa fal wahayu fal wahayi fal wahayu kafin lillazi yu'na bihi kaga wahayin da Allah ya saukar daga sama shine alqur'ani da hadisi to ya ishi duk mutumin da ya damu da alqur'ani da sunna to wayannan abubuwa guda biyu idan mutum ya riko da su sun ishe shi su gwada masa hanya da zai fita daga cikin bala'i da musifa yace shafin lidai jahalatul insani shi fa alqur'ani da hadisi asalin sa ma magani ne na wato cutan jahilcin da ke damun dan adam shi alqur'ani da sunna magani ne sai ke cewa wallahi ma qala murun mutahazilibun babu wani mutum wanda yake mai jajircewa da ya riko wato biswahu ma da wani abu kuma bayan alqur'ani da sunna illa lil hazayani sai ka same shi ya kasance cikin mutanen da suke halakakku cikin mutanen da suke indemuwa wai mutum wanda yake mai hazaka sa'annan mai jajircewa akan abu ya tsaya akan kafansa to duk abin da ya riko da shi dan neman mafita a cikin rayuwarsa in dai ba ya dauki hanyar alqur'ani da sunna bane to in dai wata hanya ya kama ba hanyar alqur'ani da sunna ba da ganshi a cikin wato mutane halakakku ne kuma mutanen da suke indemuwa Allah tabaraka wataala ya kiyaye mu kenan duk jajircewar mutum in yana so ya samu mafita a cikin rayuwarsa da duk abin da ke damunsa to ya koma ya riko da alkurani da sunna su haska masa hanya da ya samu mafita a cikin abin da ke damunsa duba tana cewa ya ku yan uwa a cikin musulunci lalle ku sani wannan hali da muka samu kanmu a ciki wato na fitintunu wanda fitintunun nan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ana ta kan sa tsammanin da a fita daga cikin sa amma sai ya kasance fitintunun yayi tsawo yana cikin karuwa ba wani abu ne wato da kuma abin da muka samu kanmu a ciki na san zuciya da muka samu kanmu a ciki a cikin rayuwarmu da fitintunu da kuma bin san zuciya da kuma nisanta hujjar da muka yi daga alkur'ani da sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam kuduba tana cewa lahuwa dalalu wal khusran wallahi wannan bata ne kuma hasara ne a cikin rayuwarmu nisantan alkur'ani da muka yi da nisantan hadisan annabi sallallahu alaihi da muka yi da kuma halin da muka shiga ciki na balawai da musibu ba wani abu ne ya ja mana wannan wato wannan halin da muka samu kanmu a ciki wato nisantar alkwani da sunna da muka ishe damar wannan kuma wannan din nisantar alkwani da sunna din hakika fata ne wanda yake mabayani sannan kuma hasara ne a cikin rayuwarmu sannan wal khizya wal hirman lallai walakantuwa ke jawowa wato barin din alkwani da sunna wal hirman kuma yana haramtawa mutane su samu dukkan wani mafita da kuma sauki a cikin rayuwarsu saboda sakamakon sun bar alkwani da sunna ta yadda za ga cewa ana addu'o'i ana ta kan wato kuka mutane suna damuwar halin da ke ciki amma fitintunun sai ƙara ɗaukaka suke sai ƙara ƙarfi suke yi jarabawoyin sai wato wannan tana wucewa sai ga wata biyo bayanta wannan tana wucewa sai ga wata biyo bayanta abin da ya jawo mana suke alkuran da sunna da muka yi ne domin Allah mai tsarki ɗauka yana cewa wa man yakasim billahi duk wanda ya riko da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim wannan kan ya shiryu zuwa ga hanya madaidaiciya imamu tabari Allah madaukakin sarki masa rahama yake cewa ma'anan wannan ayan wa man yata'allaq bi asbabillahi duk wanda ya ratayu yana neman mafita a cikin rayuwarsa da balawai da musibin da suke damunsa sai ya kama sabbuban da Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya su a matsayin sabbuban da ake samun mafita a halin da ake ciki wa yatamassak bi dinihi sannan kuma ya riko da addinin Allah bayan ya kama sababi sababi dai shine koma zuwa ga alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kiyaye dokokin Allah da kuma tsayuwa wajen yin wato riko da addinin sa wa ba'ati da kuma yin da'a wa Allah faqad wufiqa li tariqin wadihin to wannan mutumin an datar da shi Allah ya datar da shi zuwa ga hanya wanda take hanya mai haske hanya wanda take mai sarari hanya wanda yake na fili zuwa ga hanyar shirya wa mahajjatin mustaqimatin kuma wa mahajjatin mustaqimatin Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya shi zuwa ga tsari wanda yake tsayayye ghairu mi'ujatin wanda ba karkacicce bane duk wanda ya riko da alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da addini ya koma ya riko da sabbuban da suke sa a samu sauki sabbuban da suke sa kawai a samu sauki a cikin rayuwa fa shine riko da Allah subhanahu wataala bin dokokin Allah kawai idan kai wannan wallahi da ka samu mafita a cikin rayuwanka idan ka ga mutum yana sharholiya sai na aikata abin da ya ga dama amma kuma yana samun duk abin da ke so wallahi wannan ba alheri Allah ke son shi ba yana masa talala ne rabansa na lahira ne Allah ke gaggauto mishi shi nan duniya ya gama cinye rabansa a nan duniya in yaje can kuma azaba Allah tabaraka wa ta'ala da masa amma idan ka ganka kana shiga cikin fitintunu to ka koma kai tunani akwai wani abin da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala kana gyarawa Allah zai cire ka daga cikin wannan fitinan to in ka gano haka kuma to maganin abin shine kai kai riko da Allah subhanahu wa ta'ala kai riko da alqur'ani da sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kai riko da addini kai riko da yin da'a wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai cire ka daga cikin kowane irin bala'i da kuma kowane irin musiba ya zo a cikin hadisi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi na cewa inna sa'ida laman jun daman jannabal fitana lalle mutumin da ke maraboci shine duk wata fitina idan ya ganta yakan nisance ta annabi ya sake bayyana maimaitawa yace fa ku sani wanda yake marabauci wanda yake zai tsira gobe alkiyama shine wanda idan ya ga fitina yakan nisance ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakan nan mutumin da aka masa jaraba a rayuwa sai kuma yayi hakuri to wannan mutumin ya ji dadin sa inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wani malami yana faɗa a cikin waƙe yake cewa wa hayaita fil islami ilman wa sunnatan karayar a cikin musulunci ilimi da kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka nemi ilimi ka raya hanyar neman ilimi sannan kuma ka raya sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam walan tabtadi hukuman min al-hukmi azhama karka yadda ka kirkiro wata hukunci a cikin addinin musulunci wanda wannan hukuncin babu shi bid'a ne karka yadda ka kirkiro shi ka hada shi da kuma hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wato ya hukunta a cikin alqur'ani da sunna in ka hada su azhama to wannan hukuncin na bid'a da ka kirkiro dai zo yana turereniya da hukuncin da ya zo a cikin alqur'ani da sunna wanda yake tabbatacce ne wahayi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala garin turereniyan nan kuwa karshe bid'an nan zai tura abin da ke sunna sai ya samu gindin zama ya zauna a gurbin sunna to in ka haka kuwa wannan tabbas halaka ya tabbata a gare ka me ake so kai karaya sunna ta hanyar ilimi bi ma'ana ka tashi ka yi karatu ka nan ka san addinin ka bisa ilimi sannan ka rayar da abin da ke sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko da a ce mutane ba su san wannan abin ba ka yi kokari ka sanar da su kuma ka tsaya akan wannan ka karantar da mutane sunna fa fi kulli yawmin kunta tahdun bid'atan ana so a same ka a kullum kana rushe bid'a kana fada da bid'a kana yakan bid'a kana kawo sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata cikin alqur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kada tabbatar da shi a wurin wa tabni lana min sunnatin ma tahdimu saboda haka ka gina sunna a gurbin bid'an da ka rushe idan ka ce abu kaza bid'a ne to sai ka ce kuma abu kaza sunna ne shine na annabi sallallahu alaihi wasallam domin bid'a fa kishiya ne na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fa bid'a ita kishiya ce ta sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirkiro bid'a to shi yana kishiyantar annabi sallallahu alaihi wasallam ne to shi kuma addinin musulunci kamar yadda baka yadda annabi Isa abun bauta bane baka yadda annabi Uzair da abun bauta bane baka yadda wato gunkin lata da manata da uzza duka wannan gumakan mushrikan laraba nan baka yadda su abun bauta bane to hakan nan kuma duk wanda ya kirkiro bid'a to wanda yana kishintan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma ka yake shi sannan ka yaki wannan bid'a saboda ana yin shirka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ake yin shirka wa Allah subhanahu wataala ana yin shirka wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ina a wajen yin da shi kadai ne a duniya a ake bin maganarsa shi kadai duk abin da ya faɗa ba a tambaya sa'annan kuma a ido rufe ake bin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma duk wanda ya faɗi magana sai mun zalima mun ce gwada mana gurin a ina ka samo a cikin alƙur'ani ko kuma a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam in babu a ciki to wannan bid'a ne kuma shi din kishiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma ba mu san shi ba ba wanda ya ce mana mu bi shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ce mana mu bi shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya mana lami lamani cewa in mun bi shi zamu shirye shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa in tudi'uhu tatadu in kun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce za ku shirya wa ma ala rasuli illa al balagul mubin babu wani abakan manzo sai dai kawai isar da sako sako wanda yake mabayyani saboda haka ka zanto kana rushe bid'a kuma kana gina sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurbin inda ka rushe bid'a Imam Malik dan Anas Allah ya masa rama yana cewa la yaslu akhiru hadhihi al umma wannan al'umman na ƙarshe ba za su taɓa gyaruwa ba illa bi ma saluha biya au bihi awwalu sai in sun bi abin da ya gyara al'umman farko su al'umma ke nufi su ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai ne ba su da addini suna cikin jahiliya amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani ya zo da hadisansa sai gashi nan kuma sun fi kowa ilimi a duniya sa'annan kuma sai gashi nan sun fi kowa zantowa mutanen kwarai in aka dauko mutum da daga cikin su ana baka labarin sa sai kai burin dama na ka zama irin shi in aka dauko maka labarin wani sai kai shi ma ka ji da ka zama irin sa kowanne daga cikin su mutumin kirki ne babu mutumin banza a cikin sun kaji wani ya ce maka mutumin banza a cikin sabai to shine mutumin banza amma cikin sabai ne babu mutumin banza babu mutumin banza saboda kudu ba suke cewa idan ya kasance farkon al'umman nan ya gyaru ne da alkurani da sunna to wayannan al'umman na karshe su ma ba za su gyaru ba sai sun bi alkurani da sunna ya ku taron yan uwa musulmi hakika Allah madaukakin sarki ya umurce mu da koma zuwa gare shi da kuma manzansa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a yayin da muka yi sabani a yayin da kanmu ya rabu Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku wayanda suka yi imani ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah da kuma shugabannin cikin ku idan kuka yi sabani akan kome menene to kuma da wannan sabanin zuwa ga alkurani da sunna aje a duba wannan abu akwai a cikin alkurani eh akwai sunna ya tabbata musulunci ne akwai a hadisi eh akwai babu a cikin alkurani babu a cikin hadisi to ku watsar da shi ku watsar da shi kai ku aiki da shi kuma ko da kai sabanin Allah ya ce a koma alkurani da sunna kuma har Allah ya sanya sharri yace ba ma sun yi haka sai wanda suka yi imani da Allah ran tashin alkiyama domin yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance da gaske kun yi imani da Allah ran tashin alkiyama to idan kuka yi sabani kowa zuwa ga alkurani da sunna mujahid daya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri almajirin sahabbai ne yake fari cikin fadin Allah madaukakin sarki farduhu ila Allah wa rasul in kun yi sabani kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah ai farduhu ila kitabillahi kuma da shi zuwa ga alqur'ani a je a yi cikin a cikin alqur'ani wannan abin da wani yace addinin akwai a cikin alqur'ani eh akwai shikenan ya tsira babu to bid'a ce bata gun akwai a hadisi ko da babu alqur'ani eh addini ne babu a cikin alqur'ani babu hadisi to bid'a ne bata karka aikata wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam malamai magabata daga cikin manya-manyan malaman hadisi sun fadi mahadisai sun fitar da hadisi daga irbadi bin sariya Allah bada kukin sarki ya kare yadda gare shi yake cewa lalle annabi tsira da aminci ana tabbata gare shi ya ce duk wanda rayuwa ta yi masa tsawo daga cikin ku hakika ne ga sabani mai yawa sabanin nan tsakankanin mutane idan sabani yawa tsakanin mutane annabi ya ce ga shawari na ku yi riko da sunna na da sunnan kalifofi na Abubakar da Umar da Usman da Aliyu wanda suke shiryayyu masu yarwa wanda suka zo a bayana kuma ku yi riko da sunnonin nan na da sunnan khalifofin nan na da kiraman hakwaran ku domin akwai masu kwacewa su kwace sunna su baka bid'a annabi ya ce to ka rike kirmin hakwarin ka bi ma'ana ka rike sunnan da karfi kar wani ya zo maka wayo ya kwace sunna ya baka bid'a sai annabi ya ce na hore ku na kunnan ku ku nisanci bakin al'amura domin kowane bakon abu da aka kawo shi baya cikin alƙur'ani ba cikin hadisi to wannan bata ne kuma bid'a ne Allah tabaraka ta'ala kiyaye ya ku taron yan uwa masu tauhidi ya ku taron yan uwa musulmi lallai mu sani cewa yana daga cikin fitina wanda ya ninnunku da kuma jarabawan da ya ninnunku wanda ya rarrafe ya shigo cikin mu shine wato ruruta bakin wuta bakin itace wanda aka cire daga cikin wuta na fitinan wato kungiyanci da kungiyoyi a cikin addini da kuma wato kama bangaranci a cikin addini wanda wannan din yana rubuta al'umman musulmi yana rarraba kan al'umman musulmi wanda wannan din ya jawo an samu an samu tasgaro a cikin alwala'u wal bara me ake nufi da alwala'u wal bara shine kaso mutum dan Allah kuma ka ki mutum dan Allah to yanzu an dawo mutum yana kan dan uwansa ne idan yana kungiyarsa in ba cikin kungiyarsa to kawai bai san sa kuma in yana in gaba ɗaya a rayuwarsa baya da wani aiki sai cewa la ilaha illallah to ba za ka masa amfani ba ko tunda baya kungiyar su ci bai yarda da shi ba saboda ne saboda baya kungiyar sa wannan abun ya raba tsakanin tsakanin sauran al'umman musulmi Allah madaukakin sarki yana cewa inna hadhi ummatukum ummatan wahida wannan fa al'umman ku al'umma ce guda daya wa ana rabbukum fa'budun ni kuma ni ne ubangijin ku bauta min ni kadai saboda haka Allah kada yake bauta masa shi yasa Allah faɗa wani guri wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarqu ku riko da igiyan Allah gaba ɗayan kar ku rarraba ku riko da alqur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kuduba tana cewa na rantse da Allah wallahi babu rabauta ga al'umma babu tsira ga halittu gaba daya sai in sun yi riko da addinin Allah subhanahu wataala na gaskiya a bisa shiriya na wahayi guda biyu shine alqur'ani da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wani malami yana faɗa cikin waƙe yana cewa wa inna kitaballahi a'lamu hakimin lalle littafin Allah shine mafi adalcin abun yin hukunci fihi shifa wa hidayatul hirani kuma a cikin alqur'ani akwai waraka daga kowane irin cuta ne sa'annan kuma akwai shiriya ga mutumin da ke cikin kemuwa wal hakimu thani kalamu rasulihi mai hukunci na biyu shine maganar manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kan magairu humani bi imani duk mutumin da ke da imani bai da wani abu kuma bayan alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in dai kana da imani duk abin da zaka yi a rayuwa to sai ka bincika alkur'ani ya zo da shi ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah madaukakin sarki yana cewa wa anna ba sirati mustaqiman wannan fa ita ce hanya ta ne kakkiya fattabi'u ku bita wala tattabi'u subula kar ku biyo ɗan kananun hanyoyi fatafarra bikum fatafarra bikum an sabili da su raba ku daga hanyar Allah subhanahu wataala Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da aka saukar da wannan ayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tare sahabbai sai ya ja doguwar layi guda daya sannan ya zo gefen dama sai ya ja ƙananan layuka a jikin wannan dogon layi guda ɗaya a gefen hagu ya ja ƙananan layuka gefen wato a jikin wannan dogon layi guda ɗaya sai annabi ya sanya hannunsa akan doguwan na tsakiya sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya to ku bi ta wala tattabi'u subula kar ku bi wayannan ƴan ƙananan hanyoyin fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku daga hanyar Allah subhanahu wataala me yake nufi shine alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya fassara a wasu hadisan wanda mun karanta a baya cewa annabi ya bar mana abubuwa guda biyu in mun yi riko da su har abada ba za mu tauye ce littafin Allah da sunnan manzo Allah to wani zai iya cewa to ai an ce alqur'ani da sunna ai wannan abu guda biyu ne a abu guda ɗaya ne domin da yasa dukkan su wahayi ne daga wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada fa rayuwa yayi tso wani ya zo ya zauna akan kujeransa yake cewa hada kitaballahi fa ma wajadna fi halal halallahu wa ma wajadna fi haram haramnahu annabi ya ce kar wani fa zamani ya tso ya zo ya zauna irin su dan gungu katon arnan nan da ke kaduna bannan bakin arnan da suke cewa ba sai dai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da masu suka manya manyan bakajen arna wanda suke ba sai dai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ce to karwa ne zai wannan abu sai ya ce ala ku saurara wa inni utitu alqur'ana wa mislahu ma'ahu ni fa an bani alqur'ani da kuma wani abu kwatankwacin sa ne wannan shine hadisan sa Allah ya ce wa ma yandibu anil hawa annabi ba ya zance da san zuciya in huwa in kaji ya zance illa wahyi wato wahyi aka masa hadisi ma wahayi ne saboda haka da alkur'ani da hadisi su ne wannan siratun mustaqiman dinnan to ka bi shi kar ka bi wani abu kuma bayansa zai raba ku daga hanyar Allah subhanahu wataala dalikum wasakum bihi Allah ya ce wannan fa wasiya ne na muku kai riko da shi gamgam la'allakum tattaquna tabbas in kun ji wannan wasiyan da ku samu tsoron Allah subhanahu wataala Allahumma izzana bi izzatil islam wa akrimna bi karamatil islam ya hayyu ya qayyum ya jabbar Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم كن لنا ولا تكن علينا وإنا ولا تئن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين وأصل لنا أمورنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من موت الفجاع اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه شر الضجيع اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع اللهم أطعمنا من الجوع وآمنا من الخوف كما أطعمت أهل مكة من الجوع وآمنتهم من الخوف اللهم أطعمنا من الجوع وآمنا من الخوف كما أطعمت أهل مكة من الجوع وآمنتهم من الخوف برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا في بلدنا نيجيريا اللهم سهل لنا أمورنا في بلدنا نيجيريا اللهم اجعل بلدنا نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين واجعل ولايتنا بوش آمنة مطمئنة وسائر ولايات المسلمين واجعل حارتنا شنجاب آمنة مطمئنة وسائر حارات المسلمين اللهم من أراد بلدنا نيجيريا بشر فرد شره عليه ومن أرادها بمكر فرد مكره عليه ومن أرادها بسوء فرد سوءه عليه فأشغله في نفسه يا عزيز يا جبار يا كبير يا متعال اللهم من أراد ولايتنا بوش بشر فرد شره عليه ومن أرادها بمكر فرد مكره عليه ومن أرادها بسوء فرد سوءه عليه فأشغله في نفسه يا عزيز يا جبار يا كبير يا متعال يا من لا يوجزك شيء في الأرض ولا في السماء اللهم من أراد حالتنا شنجاب بشر فرد شره عليه ومن أرادها بمكر فرد مكره عليه ومن أرادها بسوء فرد سوءه عليه فأشغله في نفسه يا عزيز يا جبار يا كبير يا متعال يا من لا يؤجزك شيء في الأرض ولا في السماء اللهم عليك باللصوص والمقتدفين الذين يفسدون في بلدنا نيجيريا وخاصة في ولاية سوكوتو وفي ولاية منى وفي ولاية كتنا وفي ولاية زنفرة وفي ولاية كدونا وسائر ولايات نيجيريا اللهم عليك بهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا فإنهم بغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا صوت عذاب إنك ربنا لبالمرصاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله